أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد موجكم وانا مسلاتي عند زامي تشغب دكراتو تشكم وانا لتافي رسالة wannan shine wato karatu na hudu kenan in Allah ya taimake mu abinda za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai inda za mu yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah kuma ya gafarta mana marubucin wannan littafi za mu tashi kan babi na farko da yi magana kan tauhidi shine malam ya ce babun wannan babi zai yi magana akan matan tsiku bihil alsina abinda harce za ta yi furuci da shi wata ta ƙiduhul wata ta af'idatu sannan kuma zukata ko kuma zuciya ta ƙulla shi min wajibil umumin wajibi umurin diyanat na daga abin da suke wajibi na al'amurorin addini wannan shine wato title na wannan babi din a dunkulle zai yi mana magana akan tauhidi na daga batu na imani da sauransu. to sai malam ya bude da cewa min zalika yana daga cikin wannan wato abin da zuciya za ta rike harce kuma ya yi furci da shi al'imani shine imani imani yana da ɗaya daga cikin wannan ɓangare ɗin shi wannan imani ɗin nan bilkalbi wato ƙulla shi ake yi a cikin zuciya hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce mana duk wanda yake da daidai ƙwayan zarra na imani to ba zai dawwama cikin gidan wuta ba. To kaga ko da ya yi ayyuka na na laifi za a yi masa hukuba daidai da laifin da ya yi sannan za a fitar da shi daga cikin gidan wuta mai da shi cikin gidan aljanna dalilin imani ɗin shi imani ɗin shine gaskatawa da kuma ƙullawa ka yi imani Allah ɗaya ne wannan to ba ƙaramin al'amari ba ne. Wannan ɓangare na farko kenan, sannan wannan da yin furici bin lissani da harce shine kalmar nan ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam. Za ka yi imani da Allah annan lallai Allah ilahun wahidin shi kaɗai yake. la ilaha gairuhu ba shi da wani wanda ba shi ba a allantakan shi wannan shine abin da ake so musulmi ya kudura a cikin zuciyar shi Allah fa shi kaɗai ne ba shi da wani wanda yake ba shi ba wala shabiha lahu babu wani wanda yayi kama da shi hakan nan wala nazira lahu ba shi da wani wanda ya kama da shi da shabih da nazir duk fasaran su ɗaya ne kalmomi ne mutaradifai duk fasaran su ɗaya ne shine ta Allah yake cewa laysa kamithlihi shay'un babu wani wanda ya kama da shi babu wani wanda ya kama da shi a zatiyan shi da kuma ayyukan shi da baki ɗaya wala wala da lahu ba shi da ɗa wala walida lahu ba shi da mahaifi ba za ka ce ga ɗan Allah ba, ba za ka ce kuma ga wanda ya aiki Allah ba. Lam yalid wa lam yulad. Yawa wannan ana so ka ƙudurta wannan ana so ka ƙudurta wannan a zuciyanka Allah ba shi da ɗa, Allah kuma ba a haife shi ba. Wannan shi ne Allah. Sannan wala sahibata lahu ba shi da mata, wala sharika lahu ba shi da wani abokin gwami, abokin tarayya. Wannan shi ne Allah. To duk wanda ya samu wannan gabaki ɗaya wanda zuwa inda muka faɗa dinnan a cikin zuciyan shi, to wannan shi ne mai imani. To kuma kaga waɗannan abubuwa aiki ne na cikin zuciya, wanda kai a yanzu a mazauninka na ɗan adam baka iya riskan mai wannan ɗin in ba shi ne ya fito ya bayyana ba. Ba za ka ce wani ba shi da imani ba, saboda me baka sani ba. aiki ne na zuciya babu mai tsinkayan abin da ke cikin zuciya sai Allah shine kaɗai ya san menene zuciyan take take sirfantawa saboda haka aiki ne da aka bar ma zuciya wannan a harka na musulmi na bauta ma Allah to wannan zuciya ta rike shi Allah nan shine ya halicce ni ba shi da ɗa ba a haife shi ba ba shi da wanda yi kama da shi shine mai tasarrufi akan komai wannan kenan laisa li awwaliyatihi ibtida'un Allah shine na farkon da ba shi da farko shine laisa li awwaliyati bai kasance a farkon shi ba ibtida a ce ga lokacin da Allah ya soma mun gane ko huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin shine na farko shine na ƙarshe farkon da bashi da farko ƙarshen da bashi da iyaka to dole ka tabbatar da wannan wala li akhiriyati inqita'un inqiba'un sannan kuma ba a ƙarshen shi ba za a ce zuwa shekara kaza ba ko kuma zuwa kwana kaza a'a Allah ya wuce wannan wato babu wannan a gare shi. To, kaga ai ko da kwanakin da muke faɗa ɗin, kwanaki ne a irin namu yau ɗin nan awa ishirin da hudu a ce an kwana ɗaya. Mun gane ko? In ka tafi wani wajen abin ba haka yake ba. kamar wanda suka san ilimi na sararin samaniya sun sa ko ta duniyar da in ka fada sai a yi wajen kwana ɗari biyu ma irin kwanakinmu na nan duniya kafin a kwana ɗaya. I ba wai awa ishirin da hudu ba kwanda za a yi kwana sama da ɗari kafin wato ranar ta juya har a ce an kwana ɗaya. saboda haka wannan mu a iyakacin abin da muka sani shi Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe. Yawa ba za ka ce ga lokacin farkon Allah ballantana ka ce ga ƙarshen shi. La ya bullugu kunha sifatihi alwasifuna su alwasifuna duk wanda za su iya siffanta Allah su ce Allah kaza kaza kaza to ba su iya isa shine la yablu kunha ba su iya isa matukan wannan siffa din sai dai abin da Allah ya siffanta kanshi da shi yawwa iyakacin kuma inda za a tsaya kenan sannan wala yahidu bi amrihi almutafakkiruna masu tunani game da al'amarin Allah to ba za su iya gama tunani kan al'amura na Allah inna ba zai yi ba mun gane ko yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila idan dai suka duba saman kawai suka yi nazari suka yi tunanin su sai su tabbatar da cewa Allah bai halicci wayannan dan wargi ba amma duk tunaninka ba ka isa ka kure al'amurori na Allah ba ina ganin kaman kwana uku da suka wuce ne ko hudu akwai wata duniya da ta fito wata wanda wata yake sha ukun nan za ka ga wani tauraro kusa da shi kawai ta hannun dama daga nan haka mai hasken gaske yawa to duniyan jupiter kenan ranar sha uku ga watan nan da ya wuce wanda muka ce za a sa duniyan mu nan gabaki ɗaya an dunkula ta gaba ɗaya za a sa a wannan duniyan sama da ɗari a cikinta banda cika ba a lokacin to ya za ka yi kai ina tunaninka zai tsaya saboda haka dole ne akwai inda za ka je wani tunaninsa iyakacin nan wani zai tsara wani zai tsara wani zai tsara gwargwadon iyakacin abin da kai ka sani iyakacin da tunaninka zai tsaya ke to suna yin tunani ne kawai ba za su iya kewayewa wala hitu bi amrihil mutafakkiruna iyaka dai ya atabirul mutafakkiruna bi ayatihi su masu tunani suna yin tunani ne kawai sukan lura da ayoyi na Allah. Ayoyi na Allah shine kuma dukkanin abin da ka gani a duniyan nan. Ka dubi yaya halittan ɗan adam yake, yadda Allah ya daidaita ɗan adam, ya bambanta shi da dabba, ka dubi yaya halittan dabban take, ka san wannan dai, mai wannan dai to ba abin wasa ba ne. Ka san lalle da akwai wanda ya yi shi, iyakacin inda suke tsayawa ke. Ka duba kai ne za ka ɗauki masara yanzu nan da wata biyar haka za a so ma gudu, ana rige-rige na shiga gona. Yanzu ka je gona kanka gani ko ina ya yi haske, mun gane ko ya bushe. Allah ya ce idan muka saukar da ruwa akan ƙasa shi kenan sai ta kumbura sai ta tsage shi kenan sai kaga tsirrai sun fito ta takura gabaki ɗaya shi kenan waje ya yi faɗi ko ina ya ɗauki kore to iyaka dai zaka dubi wannan ne wala tafakkaru na ba sa yin tunani fi ma'iyyati zatihi ba sa tunani fi ma'iyyati zatihi a cikin zatiyan Allah ce Allah nan a babba ne a Allah nan kaza ne a Allah nan kaza ne a Allah nan kaza ne ba sa yin wannan ba sa kaiwa wannan duk tunaninsu baya kaiwa ganin mun gane ko saboda me wasi a kursiyi samawati wal ar kursiyi na Allah ya yalwaci samman nan da kansai kaf ga baki daya a cikin littafin tauhidi cewa duniyan nan dai da za a tara ta a wurga ta a kursiyi na Allah mun gane ko kamar ka ɗauki taro taro shine kwabo uku yanzu zai kawo yanzu babu wannan kwandala na kamar ka ɗauki kwandala ne haka ka wurga shi a cikin jeji to haka shi wannan kursiyin ai haka kursiyin Allah yake to kage in me wannan mazauni din ya kasance mazauninsa ya kasance duniyar nan in an wurga ta kamar taro ne a jeji to ya ka yi mamakin girman wanda yake kan wannan wannan wannan kujera ta mulki saboda haka in ka gane wannan to ba za ka kai matuƙa ka soma cewa Allah ka zane a Allah yana da girma girma irin girma namu a'a babu da Allah ya ce istawa alal arshi ko an tambayi imam malik game da istiwa'i ya daidaita akan al'arshi aka tambayi imam malik game da wannan daidaito ya ce to al'istiwa'u da an ce mutum ya daidaita ko kuma an ce wani abu ya daidaita a wani waje wannan ma'alumin sananne ne eh wanda ya daidaita a kaza mun gane ko amma wal kaifiyatu yaya daidaituwan yake imam malik ya ce wannan majhul wato ba a san shi ba wani irin daidaituwa ne babu wanda ya sani daidaituwan kan an sani amma yaya daidaituwan take babu wanda ya sani wasu ala an ci gaba da tambayan yaya Allah ya daidaita akan wannan kursiyi din wannan bid'atun bid'a ne babu wanda ya so mai yin wannan sai dai in kai ne ka zo da shi Imam Malik a ƙarshe ce a kinkimi wannan mutum a fita da shi waje kawai mun gane ko wala ya tafaka wala ya hituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha Allah yace mala yace wala ya hituna su masu tunanin nan ba su iya kewayewa bi shay'in da wani abu min ilmihi daga ilimin Allah illa bima sha sai dai abin da Allah ya so ku sani shine kadai za ku sani wa ma utitum min ilmi illa qalila ilimin ma dan kankani kawai aka ba ku aka bankado maka aka budo maka wani ilimi sai kaga kai baka san ma komai ba baka taba sanin wannan ba wasu a kursiyi hussama wato al'ar, kursiyi na Allah ya yalwaci sammai da ƙasai ga baki ɗaya, bi ma'ana wato ya wadace su, bi ma'ana ya fi su, ta yanzu muke maganan wato wata duniya daban a cikin duniyoyin da suke sararin su bahana, ce za a tara duniyar nan namu ɗari sama da ɗari ma a wurga a cikin nan, sannan ba san iyakacin irin wayannan halittun ba kuma a sararin su bahana. ba san iyakacin su nawa ba ne ga baki ɗayansu, sai Allah, mun gane ko? Shi ne can fassarar walahi tsuna bi ilmihi, bi shayin min ilmihi illa bi masha'a. Na'am, walayan udu hibzuhuma sannan kuma kiyaye waɗannan ɗin ga baki ɗaya bai gajiyar da Allah ba, ba wani abu ba ne a wajen Allah. wa huwa al-aliyyu Allah shine al-aliyyu madaukaki al-azim mai girma al-alimu masani al-khabir mai bada labari al-mudabbir shine mai jujjuyar da al'amura ya juyar da al'amura akan mutum ya juyar da al'amura akan dabba ya juyar da al'amura a duniya gabaki ɗaya yau ana kaza gobe an koma kaza to Allah shine mai yin wannan al-qadir shine mai iko akan komai as-sami'u shine mai ji ji kuma irin nashi ba ji irin nawa da irin naka ba, Allah as-sami'u mai ji ne amma ji irin nashi albasir Allah mai gani ne gani irin nashi ba gani irin nawa da naka ba al'ali Allah maɗaukaki ne alkabir Allah mai girma ne wa annahu kuma lallai shi Allah majidun wato yana nan bi zatihi da zatiyan shi fauka arshishi a saman al'arshin shi wa huwa fi kulli makanin amma kuma yana nan a kowane waje bi ilmihi da saninsa mun gane ko wannan daidai wannan waje wato yana da muhimmanci Allah yana nan a kowane waje wane irin kowane waje ta yaya Allah yake nan a kowane waje bi ilmihi da saninsa domin kace Allah yana nan inda muke karatu yana can inda ake karatu a wancan masallaci yana Jos yana kaza yana kaza to ai an samu ta'addudin zati wato Allah sun kasance ya kasance wato yana da yawa kenan sai koma can lauka na bihi ma alihatin illallah la fasadata mun gane ko saboda haka Allah shi kadai ne amma ilimin safa sanin abin da yake faruwa yanzu a nan wajen Allah ya san shi kamar yadda ya san abin da yake faruwa a wajen masallacin nan ya san abin da yake faruwa a ko'ina a duniyan nan da ma wajen wannan duniya duk Allah ya san shi ya san su yana da iliminsu ya san me muke yi a yanzu abin da ake ciki amma yana nan shi kuma majidin bi arshi al'arshin sai yana nan a wannan wajen bi zatihi da zatiyan shi amma mu kuma nan sauran wurare fa bi ilmihi da saninsa khalaqal insana Allah shi ne ya halicci ɗan Adam, wa ya alam sannan ya san matu wasu yisu bihi nafsu abinda zuciyar shi take tunani kai komo a kai. Wa huwa aqrabu ilaihi Allah shi yake kusa da wannan ɗan Adam min hablil warid daga jijiyan jannayen shi. To Allah ya fi kusa da ɗan Adam daga wannan babbar jijiya ta cikin ta cikin wuyan shi. To Allah da ya san wannan ya halicci ɗan adam ya suranta shi a wannan sura ya ba shi duk abin da ɗan adam yake bukata baka neman ƙari akan abin da Allah ya halitta ka akan shi baka neman ƙari a baka neman ƙari in ka kana neman ƙari kai ne baka san dalili ba kawai amma yadda Allah ya halicce ka lagar kalagnal insana bi ahsani taqwim tunda Allah ya faɗi wannan ahsan mafi cikan tsayuwa halitta ya yi ma ɗan adam to in kaga kana neman kaza kana neman kaza to wannan naka ne kawai amma ba wai dan ba wannan ɗin kai kuma ba za ka rayu ba za ka rayu Allah shi ya halicce ka khalaqal insana shine ya halicci ɗan adam wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu sannan ya san abin da ran ɗan adam ke wasu wasi a kai wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid to ga babban abin da zai baka tsoro malam ya ce wa matas kudumin warakatin illa ya alamuha babu ganyen bishiya da za ta faɗo duk yawan bishiyoyin nan ba ganye ɗaya da zai faɗo ƙasa face Allah ya san da faɗo wannan ganye ɗin. Kaga wannan babban al'amari ne. To ashe idan idan wannan Allah ya san da faɗuwan wannan ganye na bishiya to ka yi tunanin kai ina za ka ɓuya, ina za ka ɓuya ka ce bari na ɓuya na aikata wani aiki Allah bai gani ba. Babu, a, to shi ne fa ya halicce ka, sannan kuma ya halicci ya san me kake tunani a kai tunaninka ma ya sani, abinda zuciyanka take tunani a kai ya sani, to ballantana aiki? Ai, ka san aiki baya faruwa sai da tunani. tunani shi yake zuwa farko sannan sai gaba kuma ta aikata abin da zuciya ta ce a yi to Allah ya san zuciyar ya san ma me kake kaiwa da komowa na wasu wasi in yi ne ko kada na yi Allah ya sani a wannan lokacin to in wannan baka gane ba to ga wannan ganye ɗaya na bishiya ba shi faɗowa face Allah ya san shi hakan nan wala habbatin babu wata ƙwaya fi zulumatil arba a cikin duhun ƙasan nan wala radabin dan ya ce wala bisul ko kuma bushashiya illa fi kitabin muhim face tana cikin littafi mabayyani ka duba yanzu idan aka je aka ce ka ebo irin irin irin i- irin ciyawan da ya zuba a cikin gonanka ka je ka zaga gonan ko za ka yi awa ɗari da wuya ka ebo ka ɗauko ƙwaya ɗaya amma ruwa na fito eh, ruwa na zuba ba za a yi cikakken awa 24 ba ya kaje ka so maganin ta so mafita sannan kuma kowace ciyawa da lokacin da za ta fita sai za ka ce ka yi magani ka ka fesa maganin ciyawa can kuma ciyawa sai ta sake tsirowa domin lokacin ta ita bata ma fito ba ma tukunna lokacin fitanta yana nan kuma za ta fito to za ka gane wannan wato sai ka je inda ake yin shinkafar rani in ka je yanzu in yanzu an soma aiki kenan suna yin wani abu ana kiran shi fangami wato kaman inda mu muke faɗa nan a yi kwami-kwami suna kiran shi fangami to haka za su yi in sun yin sai an sa cebur bayan an sassare ciyawan sai an sa cebur an kankare ƙasan fa shine za a yi wannan abin nan ɗin da shi da makeshin ɗin da shi yawa kaga yana ce kamar an cire duk ma in irin ciyawa ne ma duk ta fita an an kwashe an mai da shi gefe to amma ciyawa za ta tsiro kai ka watsa irin to shine babu wan- wata sahabbatin fi zulmatil arbi a cikin duhun ƙasa face ce Allah ya san da ita kai kan ba za ka iya gani ba ba za ka iya cirewa ba to sai ka je nan ne ka ga irin wannan wannan aiki da ake yi wala bisin illa fi kitabin alal arshi to za mu iya tsaya a nan domin wajen kwana ne daidai za mu iya tashi kan alal arshi istawa da shi malam a nan wajen wato ya kawo waɗannan jimloli sai a wani lokaci ya kawo su domin ƙarfafawa maimakon ya ce eh, eh, eh, Allahu stawa alal arshi sai ya ce alal arshi istawa sai ya soma jimlan da jari da majruri eh, saboda ƙarfafa magana to za mu kwana nan insha Allah gobe za mu ɗora daga daidai wannan wajen alal arshi istawa daidai wajen kwana ne a nan ɗin um, abinda muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wannan babu yana da muhimmanci wato idan muka tsaya a ɓangaren tauhidi daidai iyakacin wannan alhamdulillahi baka da wani eh, ruɗani da za ka je kuma ka shiga a ɓangaren tauhidi amma wani lokaci zurfafawan ma shi ke kawo rashin fahimta da kuma rashin ganewa mun gane ko amma wannan ya zo daidai da yanda ya dace din tauhidi ya zo daidai tauhidi ne wanda yake na ahlus sunna sannan kuma mala yayi kokari wajen wannan mun ci an yi mujalladai da yawa akan eh, sharhi na wan- daidai wannan waje din to Allah ya samu dace Allah kuma ya tabbatar da tauhidi cikin zukatanmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh